أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بخبر أو جرة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurin wa markasa hadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 26 ga wata na safar hijira shekara 1400 da arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da uku ga watan tara dubu biyu da ishirin da biyu a sati da ya gabata muna cikin tafsir sudul kasas mun zo a kan aya ƙarshen karatunmu aya ta talatin da ɗaya ta wannan surar sudul kasas kenan sha Allah yau za mu tashi aya ta talatin da biyu insha Allah kayan akwai tambayoyi ta farko yana cewa bayan da gasuwa ya halitta ga waliyin maraya ya ɗauki kudin maraya ya saya mai wani alkaman belo ko wani abu dai na bukatar maraya tabbas inda bukata ce kuma kudin shi ne ba albazaranci ba ne ba za a iya saya mashi tabbas ba wasu shikila kan shi sai tambaya ta biyu cewa wanda ya yi wani abu na alkhairi ko da yawa ko dai wani aikin kware sai ya ji ana yaban shi sai ya ji daɗi kware wurin ciki da wannan yabo da aka shi wannan ana ɗaukan shi a riya a koko wannan tambaya an wa annabi sallallahu ita kan cewa mutum zai yi ma'arufi kuma sai ji shi ya yi don Allah amma zai ji ana yaban shi zai ji daɗi magana ce zai da kafushin ajiyar musulmi wani ita ce bishara ta farko ta mai imani ka ji daɗi wa matsar komi can dai tushe ka yi dan Allah farko in ka yi dan Allah an yi yabo ka ji daɗi a nan ci kuma wani bishara ta farko ka yi ta lahira jibin abu dai farko ya yi dan Allah farko sai tambaya ta biyu tambaya ce amma yan wa tana buƙatar kore shubha yan wa shubha ce wadda makiya sunna suke bujuro ta ga sababbin fahimtar sunna da an sha yin ta yan wa mai shubha shubha wata ruwaya ko wasu hadisai wanda suke da alaƙa da wasu siffofi wanda ake dangana mu ahlus sunna ya ce ai wannan hadisin ahlus sunna ne har ma a da mu a nan da magana kayan da Allah sa abin ya huce dan ma akwai irin cikin masu adawa da ahlus sunna in je wa'azi ɗan kallo an taru da shiga ta malam hadisin ɗan zala hadisin ɗan zala sai so shi sai a ɗauko hadisin na wanda yake da maganar cewa ya tabbata ruwayar akwai hadisin mai su doga suke waya a dangana ma'anu suna ko da ni za mu ji dalilin sha Allah asalin ruwaya akwai hadisi wanda wani wanda aka ce zulkhuwaisara zulkhuwaisara annabi yana raye asalin abin da gimini ta shi manzana ya zo yana rabu wannan bawan Allah ya wa don magana mara daɗi cewa manzana rabin da yake babu adalci a ciki subhanallah manzan da ya ce shirtu a shirtu da ma'a aikuwa na taɗi na taɗar idan bai yi man adalci wa zai adalci a nan umaru na qatar wata ruwa ya khalid ko ne da yawa kan abin da ya ce yarsu da kabar da in biyu ya shi kashi kabar da kashi yarsu da manzan da ya ce bar shi kaga wannan zai samu wasu abokan tahiya wadda gindin shi za a samu wani su to a siffofin da annabi ya jero ya ambaci musawar asana na suna karanta suna da ƙananan shekaru suna karatun ƙur'ani bai wuce makogoransu za ka raina sallarka da sallarsu suna huta daga addini yadda kibiya ke tare da cikin abin jiwa aka je roma ganganin suna kashe musulmi suna barin hukuma na masu wata goma wannan abin me yasa su suke kawo shi ya su ce hadisi ɗan izala wai ganin an ambaci yara an ambaci cewa a ciki akwai maganar yara maganar sallah da maganar suna ba abin da karatun ƙur'ani yawwa masala farko dai shi na ce haɗarin galgajiya haɗarin rashin fitar addini shi idan wannan hadisi ne ya zo a farkon shi kuma ya wakana a lokacin sahabbai wannan annabi ya siffanta wasu mutane wanda za su yi wata ɓanna to a wannan sunfofin da annabi ya jiro a a ciki akwai magana aski tana kolo amma ya yi magana cewa suna huta daga addini kamar huta kibiya daga daga cikin abin jiwa to wannan abin da annabi ya jiro ya tsara bayani yadda ma za a gane su a cikinsu lokacin za su bayyana hakin akwai wani a cikinsu za a samu wani mai hannu guda hannun babu damtse a cikin hannun damtsen kamar babu zira zai zama to kamar nonon mace daga shi kaza kaza daga tabbata da kyau annabi wannan hadisin sahabbai ya gaya wa ka koma duk inda hadisin yake za ka ga su malamai tun daga sahabbai har ya zuwa yau dukkan addini wannan suwa ne ne wannan annabi ya sufanka in sa abu da hudiri sai sai da na ali rantsuwa suke da girman Allah wannan siffa ce ta khawarij ka karanta din daga hadisin ba za ka hadisan sun zo da yawa ma daga ban bukhari ya yi babu da kama hadisin ya yi babu katal khawarij kuma babu man da katal khawarij akan khawarij aka kawo wannan hadisi amma su yanzu yau dangana wai da an yi ƙananan shekaru an yi sallah ɗan wani mutum misali magana ƙananan shekaru ƙananan shekaru aibu ne addini a wa addinin allah aiki karancin manzon Allah da sahabbai abin shi sun sai da na aini sun sai bin umar sai bin abbas karanta tsaiki ne ko yaran yare ne akwai da kashi karashin ba ka samkar ga nan ka komo su imam malik su imam bukhari imam malik kayan shekara 20 ya kan mimbarin manzon Allah sallama a madina yana fataha ka yi shekara ashirin haka imam bukari kafin ishirin sha bakwai sun wara fatawa kuna ne hatsa shi ciki amma wannan lamarin suna wanda cikin annabawa lamarin alkunda da lamarin samari haka tsarin mai yadda kare nuna abu ake addini sai wani haka da alam sadi mu suke cewa yara a lokacin da muka fara da'awa mun ba ishirin baya misali ni da ce na fito hili da'awa a fili mun fara ta da banjin bi kasar man banjin bi kasar man shekarar shekara talatin da ɗaya ko talatin da ɗaya da muka hutu wani da tulusa ma na kai ishirin da bakwai lokacin na kai ban tattar lokacin na kai ishirin da bakwai to shi da ku su sha bakwai su fara sha bakwai amma ka san magana kullum kurciya yaro yasa mu gwamnati bai dokar har da su su kake a mai kashi kada kaza an san mai yaro ya tinkar hadari ya tinkar ba zai yaro tsohon bai iya iya tunan iya iya tunan mata iya tunan kaza abin da bai gida shi kuma yau yaro bai wanda da ai kaje mu no mun fa mun kawo ta sunna ka san madan su suka ba kai mu sunna su ba sunna idan kan sama da ko amma kai yin da yawa ne amma mu aka san da yawa ne kan magana kaka ta yara amma aikin ba na yara bane ma kun kuma kuma lokacin ba mu wuce sha bakwai mun kai shi dabra dan waya ce waya ne to karanta ba yaran ta ba aibu bace ba maganar sallah ka ce kudi ba to ga ce lokacin an yi ma ya masu wa'azin jiya ne ya ce yaran ne amma wallahi a lokacin muke nan wa'azin a cikin wanda muke gurmai da sunan malaman gargajiya ba wanda ya himu illa wa kun ba wanda ya hina shi ba cikin wanda muke da gurmai ba wanda ya himu sai dai wala to yan uwa kenan maganar maganar sallah an saba anan sallar minti uku ake minti biyu biyu da rabi minti uku an kare sallah ahalar sunna da suka zo sai ake sallah ɗaya doguwa minti bakwai takwas goma washi kenan sallar ta tsawo ta ce kun ga sallar su do sallar sallar sai ta ku da muke sallar jima ake yi ya ce eh da da da da zala sallar su jima minti goma ake su minti uku ake gadi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sallar da yake kanta ruwa cikin sai musulun hadisin abu sallallahu alaihi abu sallallahu alaihi manzo Allah yana tare ikama sallah azhar ce bayan an tare ikama za mu tayi baki wanda ta baki ta tayi kabarin Madina mutum zai ci ya kama ruwa ya dawo gida ya arwala ya zo ta masa tarka a farko a kusan da wake da sallah nan an kai zai zo da zuwa haya haya zai zo kenan wannan ka ga yadda kawo da so suke a fasa sallah duk a haka zuwa sallah ke zo ke haka sallah da gargajiya ɗan uwa a takaice wannan hadisi ba yanzu bai zo sama da shekarar dubu iya na kuma a rubuce ka koma da tauma gabata gaba da kam fatul bari ne sai ma musulmi ne duka da ganin shi ayi magana ne kan khawarij su waye khawarij kuma karanta ko ina cikin akida khawarij akwai magana cewa mutum shiga wuta bai wuta ala abada akwai kawo ta mai kabira wala ya gida da ce ɗan wa khawarij akida ta sanar duniya ba ta alaka da yin zaka kuma ka karanci ɗan izala ne zai ko Najeriya a ina muka taɓa kashe wani da kashe mu a ina muka kashe musulmi ɗan izala tun da ya kashe mu ya da mana hari amma ba da kashe to wuta da cikin fita da fara su yi dole ya kashe ya kashe wani cikin yin zala to ya bar yin zala ya koma da bayan tashi amma yin zala wasu kashe wani wai suna kashe mai nan sun samu adawa da yan gargajiya da wa muka kashe a takaice kuma shubaha ce kuma abin bai da alaka da maganar ahlus sunna ko yin zala kurin so a zake wai ayi wasa da hankalin mutane an ga yare ne suna karatu suna sallah kaza kaza shine kurin amma siffar da ake khawarin tana nan duk wanda ke cewa mai zinihi babba kawuri ne khawariji ne irin aqida cewa wanda shiga wuta bai wuta haka fada kuma bai cika aqidun bai cika aqidun aqidun sanannu a rubuce ka kuma cikin tsarkar da gani haka ma ka a tada ma hankali a kawar a cikin hadisi ne na khawariji kuma duk wanda ya aiki irin nan kuma sabai sai rantsuwa da annabi siffanta ta annabi manzo Allah yayi kuma sabai sai rantsuwa cewa wa'annan su ne khawarij aka siffanta da wannan sura annabi da ba su kuma sun tabbata bai alaka da yin zalunci ya sallaka da kyau ka karatu ƙwararri da ƙwararri Allah ta muke sai amin sai maganar yana ganin kuma abin lokacin da kuka karanta da masu mutafin ayatun 32
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء in wannan ai wannan ta zo bayan sati da ya gabata karatun da na ƙarshe wancan mun zo bayanin annabi Musa alaihi salam bayan Allah subhanahu wata'ala ya kiraye shi a wannan kwari mai albarka a kusan wannan itaciya an mai umarnin sakin sanda wanda wani yana cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala aka wa Musa antanama tun a can ya san matsayin sandar kuma ya san aiki da ita kayan a zo wajen aiki da sandar shi a can da Allah mai umarnin sakin wannan sanda a gaban shi sanda ta koma macijiya kuma ga ta ta koma macijiya kuma tana gaugawa a cewa mai bayani a mata suna wani soba wani wuri haila wani wuri jan duka dai magana ce ta siffar macijiyar sandar ta koma katuwa irin na mesa amma abin tsoro tana karkadawa irin na kubuwa kenan dole akwai karin tsoro ga wannan sanda to wannan ya samu sai salam ya tsorata ɗabi'a dan adam tsoron abu cutar da kai wannan khawfin wanda yake ɗabi'i ne tsoron abu duk mai cutar da kai musa ya zuba da gudu kuma allah ce kowaye mai iya cikin gudu aka mai kira dawo musa dawo dawo a nan bai dace wa kashi tsoro ajin hankali tana cikin masu nutsuwa ba komai zai samu ka kaga a nan aka na umarnin ya kama wannan sanda ya kama ta kuma ta koma kamar sanda irin ta yau da kullum kaga wannan ba musa damar sanin wata aya daga cikin ayoyi da aka ba shi wanda idan ya je da fir'auna in zaki fir'auna zai ga aya kaga Allah hakim yanzu a lokacin da Musa inda kudin cewa Musa ka tadda na ayat ya ce ga wani ya suka tadda ka kowa ka ga fir'auna ne Musa ne kaga bai dadi ba dan da shi ma da Musa ka sai yana fir'auna ne kowa ka ga ka ka koyi ba amma shi Musa a gwada mai tana kan eh da haka zai mun amma na gwada tana kan a gwada mai a gaban shi da ya gudu a ce dawo a ga mai abin aikace aka ba shi nutsuwa ya dinga abin yake ciki shi ne kenan yanzu wannan sanda ya rike ta akan matsayin aya daga cikin ayoyin Allah yanzu kuma cikin wata aya Allah ce mishi usulu ke daga fitar ne ka sanya hannunka cikin nan je ba na da jiyu bane ba na wuyan riga shi ne nan je ba na da jiyu bane ba wuyan da wurin sa wuyan riga ka sa hannun mana kai kamar cikin cikin na cikawa daka ka sa hannunka cikin tsamin ta hamata da wuyan riga kana cikin wuyan rigar kana sa hannunka cikin wuyan rigar ka takhruju bayda'an ghayrisu zaka guddo hannun yana wani haske kuma haske ba wani cutarwa iya walqiya wannan ana cikin ayatan ukhra wata aya ce gaban bayan sa yanzu aka ce yanzu Musa cikin halin tsoro har yanzu tsoro bi tawa Musa ba sai karkarwa ta tsoron ganin wacce muciya ana ce wadda mun yadaka ila janahi muna rahama kuma yanzu hannunka ka sanya hannunka cikin kasan kafaɗaka wajen da suka hamata kenan ce kudin kuna ba sai ta hannun dama ne sake nan ƙarƙashin damtse na hagu ya gama ƙirji shi to wannan kenan yin haka zai ba musa kudda tsoro ya samu nutsuwa sun suke cewa wani kuma mutane na fahimta mutane cewa haka in ka tsorata in kai haka za ka samu kuta daga tsoro allah shi dai musa aka bani umarni ka sa hannunka kasan kasan kasan hannunka kasan damsanka za ka samu nutsuwa eh min rahab tsoron da kake yi za ka samu kenan kwanci hankali fa dhalika burhanan min rabbik wannan abin guda biyu kenan sanda da musa sanda kai da hannu ayoyi ne hujjoji ne guda biyu da ka samu daga ubangijinka kuma ila fir'auna wa mala'ihi za ka je da fir'auna ka gwada mai wani aya ƙazo da aiki kuma abin da yake gwadawa kai manzo ne daga Allah ga mu'jiza guda biyu ga sanda kuma ga hannu su ne hujjoji zuwa ga fir'auna da jama'ar shi innahum kanu qauman fasiqin kuma fir'auna jama'ar shi mutane ne yan tawaye yan ana falme fasiki alme fasiki mana kin biyayya wanda ya taka bai bin doka ta Allah kinan fasikai ne sun mutar da kwata wannan shine abin da aka yi Musa a wannan ya Allah ce gaba قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون
to an wa'ana mun ji da yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ba Musa umarnin zuwa Fir'aun kuma mun karanta a baya Musa alaihi salam gudu yayi dalilin kisa daga masa ya zo ya kare zaman da yayi a nan Madayan yanzu kuma lokacin komawa gida yayi yanzu ya kamo hanya ne zuwa gida sai sako ya zo daga Allah na manzanci kuma aka ce wannan wanda yake gudun wanda ya tserewa shi ne aka aike shi zuwa gare shi kun wannan mun san waye fir'auna ne a wancan zamani ba mai ƙarfin mulki kuma canza ka ka yi kira zuwa ga Allah to wannan jin haka shine musa sana da ke dauko wani abu da ya tsohon abu to ya kama na me mafuta ya ce rabb duk da kan komi qala rabb ya ce ya Allah inni qataltu minhum nafsan fa khafu an aqtulu ya allah ni dai na kashe wani mutum a cikin kudawa aula cikin da lahiya nan na kashe mutum daga cikin su ina tsoron in je da maganar an kuma su kashe ni da biya ba take da ma aiko musar tsoro yake wuta ko tsoron a kashe shi a kama shi tsere tsoron a kama shi kisa da ya tsere kuma yanzu ya je gaba da gaba ya ce shi ɗan sako ne iya tsaro da abin ya taso a kashe shi haka yi da haka tun da an san ne ba wani amma da musa yana muta ne da kan bawa da kan ne zuwa ba amma ya yana muta ne yaya masa ala kisa da nai maganar manzanci da ce wa akhi harun ko a fasar min da sa falasilu ma irja ya Allah ga dan wani haru ya yi fasaha lahaja maganar baki ya yi baki saukin ganewa duk mai iya ya yi baki da haka Allah ina roƙonka farsilu mai rida'an ka aishi na ka aiko shi kamar ya sako iri na da kamar sako rida'an zai zama mutum mai taimaka mu kan wani aiki na ka Allah shi na ka ce duk duniya ba wani ɗan uwa da ya amfani ɗan uwa irin amfani Musa ga hawa ba abin da za ka a duniya irin manzanci ya roƙa mai Allah ya ba ɗan uwan shi eh Allah ka dan wa haru akhi dan wa na mu kai kuma shi kama da wannan kuma Allah shi ku ba shi da kenan yace kenan fa arsilu madi rida madi rida Allah ka ayyuku harun tare da ni rida mana mu'ina mai taimaka mu wannan aiki na kana yusaddiqu ni da gaskar da ne magana yace gaskiya ya ƙara bayani kanta a gane abin da ake saban ka Allah inni akhafu an yukadzibun ina tsoron ni kadai in naje a ce kai dan ba kai magana ta da kyau a ce ƙarya ta kare ta ne haka ya roki Allah subhanahu wataala mai Allah ce mishi
قال فنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون قال فمشد عبدك بأخيك موسى عليه السلام وانا ابن دي روقا الله يا امسى مش yace ta mutu da abin da ake da za mu karfafa da mutsanka kamar aka ci tsara ce ana kwatan ta kenan kada ba karfin gwiwa ba ya ci hausa an wa wani abashi karfin gwiwa ai ba gwiwa ce ba kamar karfafa shi yanzu za mu karfafa da mutsanka da dan uwanka yanzu a ba karfin gwiwa kake yanzu a ce ma za a baka shi kin yanzu ka roƙa an baka don ya san mahimmancin magana yadda za a gane domin da gangan ma za a ce mu gane maganar ka ba dan an san matsalar harshe da yake da ita to amma wannan in yi magana an san kurin karnace da yadda ka kiya din yanke hujja ne ba haka bane ba yanke hujja ne shi bane matsala ko ɗaya kan harshe shi amma wannan akwai matsala ba ta amuru mu gane ba wannan wata an san mutane da gangan sai a ce ba a gane yan wani wanda sanar farko kira da awa yanda wanda san da gaugawa magana ta kima mai ta kima mai bada bada bada bada yake dan sai bada bada wata ran mun ga mutane cikin malai masu adawa da mun muke a lokacin nan to yanzu yake abin ya dan canza ba kamar farkon da awa ba wata abin ne akwai zai lokacin nan abin yin kasan yin zai da mun gaugawa magana abin ya rikice gaba daya sai yake ce mu malam iya magani ina ka samu shi ke magani ina ka samu ce da malam ba ku ba ni magani ko da ko Allah ne rage ma mu wallahi ba wani magana magani ko ne Allah ne ban lahiya ba wani magana magani ba wani magani ko Allah ne bai ban lahiya to an tarke tarke bada bada ki bada bada ce kiwa ko bada bada to da san da biya mutunci kenan kenan maganar Musa ya ne muke nan mai fasaha wanda in yi magana dole ka sai da ka iya kura kuma dan wanshi ne haru wannan abin da ya roƙa Allah subhanahu wataala yace mun amsa maka zan ba ƙarfin gwiwa dan uwan naka wa naj'alu lakum sultana kuma za mu ba ku hujja kariya falal tibuna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum ghadibun wannan al'amari ba yadda abin da kake tsoro ta kai gare ka halaka ka ba su ba damar kaiwa gare ka Allah zai ya baka kariya kataban lahu la aghliban ana wa rusuli inna Allahu la awliban ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz inna Allah qawiyyun aziz na'am katabar da Allah ya riga ya hukunta ma kanshi ya ce da aka liban da ana wasu Allah ce zan yi rinjaye da ni da manzanni na na alƙawarin Allah ne inna la qawiyun aziz Allah mai ƙarfi ne ummuwaye ne abin da suke yi na kaka ji tsoron komi falasuduna ilaykuma bi ayatina antuma wa man tabakuma alghalibun da kai da duk mabiyanka ku ne masu cin nasara ku je kurin ka fi tsoron komi kun kama hanya shi ke nan musa ƙari shi ke nan ci gaba
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
yanzu in wa kenan a nan da zumin ji kenan kamar an ƙare magana da musa alaihissalam da allah subhanahu wa ta'ala a wannan wuri inda aka yi magana shi a cikin wani dajin yanzu an takaita maka magana musa an ƙare ya kamo hanya har ya zo masar har ya zo harin fir'auna an takaita maka matsala Allah ya ce falamma ja'ahum Musa bi ayatin lokacin da Musa ya zo musu da waɗannan ayoyin qalu ma hada illa sihrun muftar dan tabbas tambayin karanta Fir'auna ya nemi Musa ko da wata aya ya tambaya ko mai aya akwai alama kai manzo ne daga Allah da an sa ayyuka suna zawa da wata aya abin da yake bada a gano wannan ba abun ba daga wurin shi bane ba daga wajen Allah mai mulki gudan san san komai Allah daban ne na kowa Allah ya ba manzali ayoyin abin da ya wuce gasa ba a gasa da manzan Allah abin da yake kawo wani bai kawo irin shi ta kula da sun nemi aya aya mai aya mana alama cewa daga Allah yake kaga nan fir'aun shegantaka ce shi da Allah ya ce waje hadubiha wasu da ta fusun zulmin waruwa sun yi musun gaskiya ka ce waje hadubiya amma wasu da ta fusun a ran sun sai da gaskiya ce zulmin waruwa kurin dan zalunci da girman kai kurin ya da kuma gaskiya ka ga hayyatar da Allah mai ayoyi hayyatar da Allah iya ba manzannin Allah ayoyi ya nema a gwada aya ta dauna za mu zai shiga saka sai ki annabi kuma Allah ka zaba shiga saka ce da kurin yanzu musa da salam kenan sun nemi aya kuma ya zo da waɗannan ayoyi ya gwada sanda cewa tabbas fir'auna ya shika da gudu tabbas musa ma sai bala fir'auna ya shika da gudu an kare gudu bi an dawo eh duk abin da bai gwada musu yanzu kuma abin an gani sun biya wuce hankali shata aka shata wannan kurin tsagi ne kurin qalu ma hada illa sirrun mufara da wannan kinta wannan ayar da Musa ya kawo tsari ne da aka kirkira da kai da aka ce Allah ya ko ba amma Allah bane ba ke tsari ne duk wannan iyakar da kai cewa sun san da magana Allah sun san tsari sun san tsari daban bai alaka da Allah haka ne duk da an kiya ai dan dai sun ki sun yarda an zo na abin mamaki tabbas fir'aun da kawurin haman kowa yadda Musa ya kawo wani aya abin mamaki to amma yanzu ba a so a nan duk abin da Allah a ba Allah ba ne ba a yanzu tsagi ne wasan zama tsagin ƙarya ce wani yake shiryawa shiri ne ruwa idan da suke ta hausa damar tsagin ruwa idan su sa kace yanzu a eh ruwa idan da tsagi sihirun ɗan wa magana sihiri da magana rasta wani wani ya tsagi shirka daban sihiri da ba magana ɗan wa sihiri lalle shirka ce halaka hurci ne amma ta sihiri sai ta dabo dabo a hausa maji aka ce wani shirka duk abin da ya kama allah da wani kayan shirka shirka shirka da ba amma sihiri duk abin da ake dabo dabo a yi maji a yi magani wani kasar a yanzu mai sauki da aka ce a cikinmu za a ce a yi alfa koya su wani abu an wa wani kurciya an haukata wani da ƙur'ani kuma ko wani ya san wata a yi wani abu da ƙur'ani a jiyo hankalinta ko ita ta yi magani ta jiyo hankalin mijinta wa kamar da kusan malamin zuba na yi a yau su ma canza haka malamin ya kudawa ba su haka suka tabbata suka lalace suka lalace suka rika sa shirka cikin addinin aka gama addini da sihiri malamin abin mamaki abin dabo dabo yadda ake a yau malamai ke yi masu ci da addini suke za su ko ayar da ƙur'ani a buɗe mijaye a sa sunan wane a sa kaza wata a rubuta ta da jini wani a rubuta allon kare wani a rubuta allon azuwa a ɗaura saman garwashi a ɗaura a ɗaura a kan da ayar allah a ɗaura allah kiran suna wata kuma malami yana addini yawan wanda wani wani abu wallahi wani abu ne wanda wa a yakace ba wani a yakace an yi an yi a gaban mu an sa ni a baya wa ba labari bane ba wallahi sunan kada ko wani misali wani shi ya yi mu a nan wani mai kuɗi ne da na san shi kun san shi ma sai ma da mutumin da yake ma babban mu ne ya wuce mu shi da ma gaban da yake zai zo a mu a kira ma mai jiga jiga ku yi mulki ku yi rade jiga jiga gaban mu ko ya arza kun a kawo a kawo garwon shi a gaban mu da allan azurwa ya rubuta sunan alhajin sunan Allah rubuta a dokan garwon shi mu musa garwon shi kamar muna ta muna ta cewa sunaye shi ya tafi alhajin muna nan zazo da karakan zazo mu a gaban namu zai Allah a gaban kowa ne wanda ba da wani wani wani kaddi ne ba wani wani a ce wani shiri ne a kaddi ne Allah ya gaban kuma eh muna Allah a gaban mu sunan alhaji a gaban mu da sunan a saman karboshi muna kama sunan wasu shi ya sai can karbo in ya karbo karakan mu dan babu a ba mu da shayi kullum karakan kudi wani bakariya kudin maji wani bakariya eh ba ba kariya kun guda ce miliyon ce ko da kadari biyar ko ya kara kan ba kariya shi ne karakan to kaga da mun koyo haka ake yi wallahi haka aka tashi na haka ake yi kuma da sunan Allah wata mata so da kariya a juya hankalinta ayi abin da aka ga dama da ita kuma sunan addini ma kuma ayar da za ku ayar ko ayar qur'ani za ku ko duk da ku sajin a ce a can ku yasin zaftasiya yasin mai sarka yasin wani ba ta mace ba yasin kin je ka juya ba yanzu jin ce ake mugun ake a haukata ko a kashe a kashe mutum ha Allah ke a ce guda wala ko wani irin wani malamin abu kai aboki na ne kuma mutum a nan garin shiga babban mutum a sai a garin kusan shi ba bukata kam suna ya ce malam kaji abin da wani zo ce mun alhaji wani an wani yin shi kishi ya yi isko shi malam kuna kashe ni ta Allah ya kai tafi a kashe ni da kuma sai wani dole aikin malamai ne amma shi ne su a gyara amma dan ya su su a gane dan ka sharri ga yanzu da a sharri ka ga zai kai ka suka iya wanda ka gane wa ana cikin duhu ne Allah ka haske suka zo abu shi hasken ka gane sai an gane insha Allah wallahi ban wanda a dawo da kowa so muke kowa gyara a koma addini gangariya abota ta mu Allah Allah ce annabi ce duk da shirka da bid'a a bar su shi mu ba mu wani provision wanda shi duk da ke adawa da mu wallahi iya adawa ne da mu dan ka a gane gaskiya wallahi ba mu da namu ko daya ba mu da uwar kakannin mu ba ɗaya na mutan kakannin kowa yau na Allah da annabi da hannun kowa a zo a yi aiki shi ne kudin kiran alisun dole ya ma alisun adawa ya masa adawa kan kin gaskiya ne wallahi kuma Allah ya shaida sai ya ce yanzu musa da salam ya zo musu da ayoyi suka ce ai sihiri ne muftara da kirkira dangana mu Allah wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin sai suka ce ai mu wannan abin da yake cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah ba zama ba ai na gaban tauhidi ai na kana da ta shirka ta shirka mai kace kaza ba kaza ba ke mu zama ba haka su ma suka ce ban mu taba jin wannan wazin ba a ce ba abota kowa sai Allah a magana ce sabuwa Musa ya kawo a kundin jama'a mutane guda ne duka iya adadin halin guda ne ba mu taba ji ba na cewa Allah kaɗai ba abota kowa sai Allah zaka ce shirka ce shirka mai kace kaza kaza shirka ce kaza shirka ce kaza na abubuwan wani kan shirka ce wani kan kan abubuwan amma ta suke me yasa ta shirka ce akwai dan wani wala kira na malami ne irin wani malaman Allah ka ma gani ce malam wallahi wallahi ce mu bin taba tsammanin ba wannan ina da lakabi yace wanda nake yi mutum ya san mace zan mai wani lakabi kuma da Qur'ani in janyo dole ta so shi yayin da ga dama da ita yace ganin da qur'ani nake yi yace wallahi ban taba fadinta ba halaka ce sai wani wa'azi ne yaji na mara biyu amfani yace wallahi sai gano ashe da qur'ani ma na shirka yace wallahi da ganin ya gano kuma ce wallahi ya bani yace ya tubo wallahi to ka shaka shi bai tsammanin ta yi an ce ai shirka da qur'ani wani hal ayi qur'ani ai kiya ai kiya kuma shirka ta zai ha ga sunan nuna aljanni ko haka ko roƙa a gama Allah kiyaye Allah shirya mu kuma na ma'ala godiya ne da san kuma da sunna Allah san mutakan sunna kan tauhidi wallahi mutum ma Allah godiya amma babu wanda ya san daɗin sunna yau da sai jahiliya kuma wani maka wace ke cewa babu wanda ya san daɗin musulunci yau da rayuwar jahiliya ne wala babu wanda ya san daɗin sunna yau da sai jahiliya ta gargajiya ya kowa san daɗin abu ka sha wahala ka sha wahala in aka mutu shi kashin baya sai kunna mu mutacce ko Allah kiyaye yau kun ga mutu kana mushriki kana malami amma shi kawai shirka duk mutu Allah shirya mu Allah shirya jama'a kuma wa qala musa ci gaba wa qala musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatu ad-dar wa qala innahu la yuflihu adh-dhalimun وقال موسى من cikin tattaunawa tsakanin Musa da su Fir'aun da ke gaya musu wata magana cewa Rabbi a'lam bi man ja'a bil huda min indi wannan kada mu tsakanin mu da ku ne na san ubangiji na Allah da ya aiko ni shi ya kowa sanin waye ya zo da shiriya da wajen shi wa man takunu lahu aqibatu dar wane ne da kyakkyawo makoma ni ko Allah ko sanin innahu la yuflihu zalimin shi ne yadda lamarin ke ciki duk wani azalimi bai cin nasara tabbas kowa ya azalimi ne ko bai cin nasara shi ke nan ci gaba
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين
الله أكبر الله يشي وقال فرعون ينزل فرعون wannan bayanin ya zawa bayan duk abin da za a duba gurmayya ya kira matsawan sun yi imani komi ya ga babu hujja ba yadda zai da magana da turi wani magana yanzu dai ya wasa da hankalin mutane ya ce ya ayyul mala niwa jama'ata kusan da cewa niwa ma'alimtu lakum min ilahin ghairi wannan magana da yake cewa wai wani ya aiko shi Allah ya aiko shi ni ban sama kuna nan abin bauta ba ni ba ya ce ba abin bauta kowa ya Allah ni kaɗai ne ban san ba wani ba ni ba sai Allah ka ce fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al'ala fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al'ala
fa hashara fanada ya tattaro ya yi kira cikin jama'a ana rabbukum al'ala kidan ma akwai wani to shine gaba amma akwai wani to shine gaban shi kidan shi a gaba shi ba kidan ba ka bishi ba kidan kana ya ce da sama wani abu to kidan ma akwai dai wanda ke cewa to shine gaba yace ma alimtu lakum min ilahin ghayri ban san ba kuna da wani abun bauta kun ba ni ba to amma yanzu za mu bincika magana abu ko babu fa'aƙidi ne ya haman a latin yanzu ba haman babban waziri ke firan minister ban buhari haman yanzu ka sa a yi gudigi a ƙona don ta fa'aƙidi ne ya haman ka hanginin sai a yi yi wani hasan da biki wani ake tawa ake ƙona wajen biki da ke yanzu ma kushe aiko za a gasa shi laka ce za a gasa za a ƙwari a yanzu da yake zikirin da kwanar da ka hangi kamar su minti yanzu da shi ake har yanzu ana ake da shi yace yanzu a je a yi gudigi wanda za a ƙona a yi buligin a ƙona faja'an sarha a yi mun dogon gini dogon gini eh wanda da allah ƙari da da mutum zai an hau in tsinkaya in leko kona ga wannan ubangijin da musa sai ce ya hama ibn li sarha da aji abin asbab asbab samawati da ko asbab asbab samai أسباب السماوات فأطلع إلى ila musa إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين wani lazun mukati ba a takaice nan kenan kaga nan fir'auna ta iya cewa a mun gini haman ina so in leka sama a hau sama in leka in hau ƙohi na sama in je ko na ga wannan ubangijin na musa kaga nan iya karantar da kai musa ya tabbatar da allah a sama yake kada ya fir'auna yake hankali kan fir'auna ya ma da hankali ba inda yake nema musa mai ce ubangiji na sabu tabbas amma za shi hawa ya wai ko tsinda ko ya ga wannan ubangiji da musa a sama in Allah fi sama tabbas wani jimmi hankali ya san da haka haka wurin sun san Allah fi sama kun yanzu ne wata falsafa ta zo duniya da hira da hira kama kame ake ta ake ta wasa da hankalin mutane shi albani rahimahullah ke cewa kaga malami malamin jami'a doktor ko professor ya ce amma ba ƙauya a wancan zamanin ba ƙauya ta fi shi hankali ba ƙauya ta fi shi hankali a wanda ke siya ya ce bila ga yanzu misali a nusa zamanin bambayar a da sama a wajen hakama suna ne ma'auya bin hakama suna ne sahabi ne iya da baiwa ta mashi laifi ya cire ta da biyar abin annabi ya ga annabi annabi annabi ya ba shi tsoron aikin da yi to shi yanzu ya ga abin da zai kurin yan tabbata ko ya huta ya yi zamun ya samu ya samu gafara ta Allah annabi ta kayan ka kawo ta kayan ka ta amma tambaya kan imaninta amma ya mutu tambaya cewa ainihin Allah ta ce fi sama mana na ta yanta rasulullah ya ce duk afin na mumina ka yanta da mummuna ce bin imanin ce yanta da ita annabi ta gawa fi sama Allah fi sama ce ka gaba kauye ya ce jahila kai kana nan ce kana fama da shahada ta banza ana wasa da ya ce kenan yanzu hama na kamun gini eh ina so zan hau in tsinkaya in ga wannan abin bauta na Musa wa inni la azudu min kadhib ina cikin Musa kariya yake ba wani ilaha mana baje mutan bai malaika magani wastakbara huwa wa juluduhu واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون
dan uwa mu da mun imanin cewa fir'aun ya wannan gini kuma iya da damar yi kuma tabbas dai Allah ta tabbata cewa ya dirka ke wannan gini mutum mai burin shi wannan kaifiya ce malamai na kawowa iri iri dai Allahu alam cewa an yi ginin an yi ginin malaika yanzu bige shi wa duka kake nan ma'aikatan sauran wannan da Allahu alam shi da mun imani Allah ya gama da shi abin mutum mai burin shi ba kuma sai uwa a cikin ilimi lalle a zamanin fir'auna suna da wani ilimi na irin gini wanda zai tsawo mai kwari abin da ka tabbatar ma a haka a yau piramid na matsala piramid ha a yau duk ci gaban turawa har yanzu karantar yaya aka yi shi har yanzu ta wuce hankalin su har su kasa gane ya aka har yau wallahi dalibi ne ake ban dama yaya aka yi aka yi shi in wanda ga piramid yadda tsarin shi ya ta yi a tsari a tsawon shi abin da a wancan zamanin da wani kaya ne ya aka yi aka hau da wani akwai birgidi mai ta kuwa ta kuwa akwai mai tan biyu akwai mai tan ɗaya birgidi abu guda amma ne kuma suka ce akan sai su zuwar kuma babu wani giri din da giri ne da aka amma kuma gini ne aka yi da wani ilimi ne a wancan zamani har yau bincike ana bincike yake har iya cikin abin da amma makin duniya har a yau abin ke suna ilo amma kanka kuke Allah ya ce wastakabar huwa junudu fil ardi gal haqq fir'auna da jama'a shi sun yi girman kai da shi da rundunar shi a saman kasa ba tare da cancanta ba amma kawai da ba su girman kai amma sun yi wa zannu annahum ilayna la rujua suna tsammanin ba za su koma gare mu ba na an kare kawai ya zama gawa shi ne koma ga Allah fa akhadnahu fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yammi fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin shi dai wannan fir'aun mai wannan iko Allah ce fa akhadnahu wa junudahu da shi da rundunar ta shi gaba daya wanda yake jin karhin da su mun kama su da laifi fa nabadnahum fil yam mun tura su mun jefa su cikin teku fanzo kaifa kana aqibatu zalimin kai mai ji ka ji ba kada yaya karshen azzalimi yake an yi daula an yi iko an kashe iyan mutane an yanka an yi ikon ma gashi an ruwa ya ci shi kuma ka ji ba ka dauna san an jima ana yi cewa musa alisalam kahin a ajiye shi da shekaru fir'auna ke kama ɗin barutsa iyayen kawo ɗin barutsa iyayen kawa iya kashewa iya bautar da su har aka ajiye musa iya jinjiri musa ya girma fir'auna iya mulki iya bala'in shi musa har ta kai wani bulagurin ya dawo iya kan mulkin shi iya abin da ya ga dama ya kama ya kashe yawa abin da ya ga dama su ce ya musa an cutar da mu kafin ka zo don me bayan ka zo an cutar da mu kuma mace Allah ya ce ku yi haƙuri in na jin da rubuta mashi mai ba da yawan kasa ta Allah ce yana gada mu zo cikin bayan shi ku dogara ga Allah ku koma ga Allah ku ku zaki ga musu suna kamar suna kamar hira ce suna kamar fir'auna ya zaɓa ya wuce suna da abin aiki ma ana yi ka haka zo aiki ka zo ana yi kullum kun ba magana ake ci ku yi haƙuri ku dogara ga Allah kasa ta Allah ce ya ba wanda gida mai ta kan ba a yi shekaru masu yawa ƙarshen na fir'auna ke kuma shi mutane suke a yau wani jahilcin mutane ba marasa imani su rika cewa a ga shi ana ta kaza a harin ne kuna ta'adda ga amurka ga wane ne ana ta'adda hannu shi ruwa abin da kama amurka ka sa amurka da maka ka sa amurka da maka ba da maka sani kada ka bar malamin mai shi kai da kai naka wallahi din inda azzalimi ne wallahi bai da wani wallahi nawa ka duniya nawa kai nawa kai zaliman masu daula ina tunan wani inda wani kawuni na nan gaskiya shiroda na na alman lokacin da bush ya na kawo tashi ta ka iraki ya ce ma bush bush ka sanda cewa ai a tarihin duniya ai dauloli da suka yi amurka yau ina suke yi labari kuma wani nau'in labari kai hankali kai hankali da jin ji da kai kai ba amurka ne kaza kaza kaza an yi daular masu ƙarfi sama da ku amma sun wuce kun da kada ka bar ma da mashkur Allah shi ke iyayewa a rayuwarka ai iyawa ban ka mutu shi da Allah ta azzalimi azzalimi haka ka damu kai da kai abin da gaban ka ka ce wani zalimi ya zalimi kuma an kiyaye shi ko shi kenan kamar ya kane ko babu da kai da shi baka san mutanen da Allah shi kai da kai imani azzalimi ne kuma Allah ne magana shi tabbas kana ko baka da tabbas kuma yin wani abin Allah ko kai saka imani ko na kwarai ne za ka cewa babu wani abu na duniya da zai tashi ya tsawaye wanda abin duniya ne din da ya tabbatar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo iyakan tago shi an san ta yanzu take dugudu ba da ba da tankara ta ta san ta cikin taguwa kuma annabi ta cikin daji kuma ne yau ba kawai ya zo fita maza ta tauce ta maza Allah sabai suka ba ta ne annabi da su ba ta ne ba kawai ne tago ta tauce ta ne kun ga annabi tana ba ta wuce ta sai sabai suka da suka ba ta ne ta gano a huskar sun sun damu ita kafa kafa tana kalmi ta babu wani abu na duniya da zai baka wata da ya kai har wani abu zai dauma zai abu duniya ne sai yanzu da kina a nan mun ji dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kama fir'auna da rundunar shi ya je wasu teku kuma kai mai zuba ka diba ka ga yaya karshen azalim yake gashi dai Allah ya gama da su waja'alnahu a'immatan وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون
Allah ce waja'annahum a'immatan yad'una ila Allah wa'annan ne fir'aun da jama'a shi mun sanya su shugaban jagorori ne masu kira zuwa ga wuta jagororin kaiwa wuta ne sun ga jama'ar su zuwa ga wuta wa yawmal qiyamati la yusarun gobe kiyama ba mai taimakon su sun kare sun gama yawo wa atba'nahum fi hali وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لا وهو ويوم القيامة هم من المقبوحين ya ce wa atba'anam fi hadhihi dunya anan duniya mun shar'anta tsinuwa gare su Allah tsini ma fir'auna da jama'a shi yace kuma wa yawmal qiyamati hum min al maqburin kuma gobe kiyama suna cikin halaka tabbata an kai anan duniya dubi sun yi tsini da albarka kuma gobe kiyama wuta da ke da ke daga ba ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون na'am anan kuma Allah subhanahu wataala sai kama labari wata ni'ima da yima wayannan jama'a ta Bani Isra'ila walaqad atayna Musa alkitaba min ba'da ma ahlakal qurun mun ba Musa littafi bayan mun halakar da jama'a ta farko adawa samudawa mutanen salih duk wannan sune farkon halakawa mutanen udu musa kenan shi ma allah ba shi littayin taura. wannan yan uwa hatta fir'aunan allah ya halakar da shi don musa alaihi salam an ba shi taura bayan ya tsallaka ce allah subhanahu wata'ala ya mai alkawali na ba shi littafi bayan sun tsira daga mulkin fir'auna da a ce ba su daula a ƙashin daular ta fir'auna sai bayan sun tsira sun tsallaka ruwa Allah ya hallakar da fir'auna tukun aka ba Musa a taura wannan iya tuni maka labarin wani labari na banza da ake yi a da lokacin ka haihuwa ruwa yana wazin filmi ka haihuwa zai kirki wai fir'auna shi ma dan malami ya san a taura alfadari ko arba'in tamanin ya san rabi ya san wajen ko jiki nawa alfadari alfadari ko take arba'in a cikin tamanin ya sarrafa a taura shi masu a taura farawo shi ba malami ba fashin malami ƙarya ce fir'aun da bai gaba a taura ba da uwan shi bai ga taura ba bai ga taura ba sai ba da uwan shi kenan a taura ta zo bayan halaka da fir'aun lokacin fir'aun kuran ana wahayi ne ga kai tsaye kuran in ma Allah magana da Musa kai tsaye ko akwai magana Jibril haka Musa yake alaka da Allah wahayi ne kurin in ma kai tsaye Allah bai magana ko akwai mai Jibril babu littafi to yanzu sun san da cewa yanzu ganin sun fara Fir'auna amma duk da tsagerancin su sun san ba a rayuwa ba da kuke ba a rayuwa ba da kuke ma duniya ba a cin ba wani dawata ba doka sai doka ta banza ta da bukatar doka ba ban suke neman doka daga Allah suna neman suke nan tsarin dokoki daga Allah subhanahu wata'ala wanda za a rayu a kansu shi Allah ta alƙawarin zai ba su littafi shi a lokacin Musa da salam ake nan yaje munajati yanzu kenan wannan alƙawari da Allah musu Musa ya nema a kansu shi ne Allah ce ya rubuta a taura da kanshi kuma ba wani jaki nawa Musa a taura a hannun shi a hannun kwakwar shi ba wani jiki ne wani ba har ne shiga kai lokacin da ya zo ne ka kama kamar ki Allah ta fada daga alwa ya yi je wa addina ya kurkita da ya kana masa kamar ki ko har ne shiga kai shi sauran shi kenan musa alaihissalam ne za a kenan an ba shi a taura bayan halakar da al'ummomi na farko daga cikin fir'auna bayan halakar da shi basairar nas a taura littafi ne na shiri na zamana mai haskaka mutane hanya a ta zamani wahudan kuma shiriya ce a cikin attaura wahudan warhamatan shiriya ne kuma rahama ce a wancan zamanin da Allah ya kuma su da littafi daga Allah la'allan mu tafakkaru dan su wa su su bi dokokin Allah Allah ce gaba
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين saiwa mai za mu doka ana ta zama mun ji labarai musa da salam tun da kaiwa musa yadda ya tashi yadda aka yi da shi yadda ya kashe mutum yadda ya je daji yadda ya alle ya kama hanya aka da wayi duk wannan labarai gaba da kan manzo Allah bai gudu ne bari su ya ci Isra'ilawa nan Allah ya tabbatar ma da su wanda nan zamu sai Yahuda za mu tafi Isra'il wata wannan ka gano Muhammad manzo ne Allah yace wa ma kunta bi janib al-ghadibi idh qadayna ila musul amal ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakkana lokacin da muka yi wa musa wahayi aka ba shi dokoki a yammacin wannan dutsen kana nan makanan amma ga shi kana ba su da wa makon da da shahidin barka nan aka yi labin amma ka kana ba su labari dalla dalla irin magan da allah yawa musa da abin da aka yi musa da abin da musa ce duk wani labari gaba daya barka nan aka yi amma ga shi labarin kana ba su labari dalla dalla ke wani alama ce cewa muhammadu rasulullah manzo ne daga Allah Allah wanda na gaibu shi ke ba wanda kire ne wanda su ma ba su da shi ko masu shi ma he manya manya a cikin su magashi wanda bai cikin su na adawa da shi bai alaka da su babu inda ya karatu ya kamsa labarin abin da yake da alaka da shugaban su wanda suke bi suke imani da shi ma ga labarin daga Muhammad sallallahu alaihi labarin Musa da kai ta shi ne naka shi ke bigo to ga labarin shi dalla dalla a wani Muhammad wannan kenan alama ce manzo ne daga Allah ga mai hankali shi ne suke ma kunta bi janib al gharbi bak girin da yammacin dutse idan kadaina ila musa amar wacin da muke ba musa wannan wahayin wannan al'amarin manzanci da Allah ba shi wa ma kunta min shahidin ba ka na aka yi amma ga labarin dallan dallan a wajen ولكن أنشأنا ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين
والله لو كتير الله كبرنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد yan uwa da dama sun kawo bukata ta suna da bukatu kwari Allah biya bukatu suna da kwari kuma Allah biya namu mu yan uwa magana akwai wanda su bayan Allah barayi sun gano mu sun gano wannan wurin sun sha mana kai Allah idan masu gane Allah su gane idan masu gane Allah kawai malu musu Allah ka tuna masa asiri Allah ka tuna masa asiri Allah ka tuna masa asiri amin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ذلك في